بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar 25 ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da 16 ga watan oktoba 1998 idan jama'a basu manta ba muna karatu a cikin wannan littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama min at-takbir ila taslimi ka annaka taraha للشيخ المحدث العلامة أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله a ƙarƙashin babin tartilul kira'ati wa tahsinus sauti biha mun zo kan hadisi na ainihin ƙarshe-ƙarshe daga cikin hadisan da ya kawo inda annabi yake cewa sallallahu alaihi wa sallama laisa minna man lam yataghanna bil qur'ani duk mutumin da yake ainihin karanta alqur'ani baya rera shi to wannan mutum ainihin ba shi tare da mu ba shi ainihin cikin tawagar mu to 26 ga watan ainihin jumadal akhirah to wannan hadisi kamar yadda muka ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanda duk yake karanta alqur'ani baya rera karatun shi to ba shi tare da mu to wasu sun yi wa wannan hadisi kuskuren fassara suka ce wai kamata ya a fassara shi da laisa minna man lam yataghanna bil qur'ani wanda duk bai wadatu da alqur'ani ba ba shi tare da mu a'a ba haka ne fassara ba dirayatan wa riwayatan ko a kanikance a larabce ma ba haka ba haka fassarar take ba sun yi zangayi akan wannan fassarar to wannan hadisi kamar yadda muka ji malam yace al-Imam Abu Dauda ya ruwaito shi da hakim kuma hakim ya inganta shi zahabi ma ya dace da hakim dangane da ingantar da wannan hadisi sai malam yace wannan hadisi wanda nace Abu Dauda ya ruwaito shi to an samu babban malami al-Imam Majduddin Ibn al-Asir a cikin littafin shi Jami'ul Usul ya danganta wannan hadisi cewa abu huraira ya ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama haka ya zo a cikin sahihul bukhari in ji ibn al-asiri to da malaman da suka yi gyaran wannan littafi jami'ul usuli suka zo su biyu da shi ainihin abdul qadir al-arnaut da kuma shu'aib al-arnaut da suka zo kan wannan hadisi suka tabbatar da hukuncin da ibn al-asiri akan cewa bukhari ya ruwaito wannan hadisi sai suka ce to amma albani a cikin littafin shi sifatu sala ya ɗauki ƙa'ida ya tunkuɗa ta inda bata dace ba domin wannan hadisi tun da gashi ya zo a cikin bukhari to bai halatta kuma albani ya ainihin kauce wa bukhari ya ce abu dauda da hakim ba shi ne a shekul allamatul albani ya ce to wannan abin da suka faɗi suna nuni ne zuwa ga cewa wannan abu da ne bai dace ga ƙa'ida ta malamai ba domin a wurin malamai duk hadisi in bukhari da muslim suka ruwaito shi ko Bukhari kadai ko Muslim kadai to bai halatta ka kauce daga Bukhari da Muslim ko daga Bukhari ko alami ya ruwaito shi lallai sai ka fara faɗan Bukhari ainihin da Muslim ko Bukhari ko Muslim sannan ka ce wani malami ya ce to wannan abu da suka faɗa gaskiya ne kuma daidai ne idan mun kau da kai game da manufarsu wadda su manufarsu ba sun faɗa haka ba ne don su nuna abin da yake daidai don nasiha su sun faɗa haka ne don tozarci ga albani ya ce to in mun kau da kai game da manufarsu da suke ta su tozarta ni sai mu ce to abin da suka faɗa gaskiya ne ya ce to amma abin da nake so ka sani wannan abu da ne shi ba na yi ne akan jahilci ba wai ban san bukhari ya ruwaito shi ba ina sane ba mantawa ne ba ba rafkannuwa ce ta ɗibe ni ba ya ce domin inda mantawa ne ko inda ban sani ba yau kamar shekaru ainihin wato ashirin da suka wuce ai ya kamata a ce na faɗaka akan wannan ma'ana yanzu da muke magana shekara kwatan kwacin talatin ya ce amma ina sane ya ce abin da ya sa na cewa bukhari saboda ai a farkon littafin na ce duk hadisin da ya zama mai rauni ne ba zan kawo shi ba ya ce to wannan hadisi ko da yake bukhari ne ya ruwaito shi amma hadisi ne mai rauni saboda wanda ya ruwaito wannan hadisi wato shine ainihin abu asim abdahak ibn makhladin annabil wannan mutumin kirki ne amma ya ruwaici wannan hadisi daga wurin malamin shi ya ruwaici wannan hadisi daga ainihin wurin malamin shi da aka je aka bincika sai aka ga wannan hadisi da ya ce ya ruwaita daga wurin malamin shi da wannan lafazi na cewa laisa minna man lam yataghanna bil qur'an sai aka samu haƙiƙanin sauran ɗalibai da suka kawo daga wannan malami da isnadin shi irin wani wancan malami sai aka samu cewa amma hadisin ya saba ga isnadin ya yi ɗaya amma hadisin ya saba ma'ana shi nashi hadisin da wannan isnadin shine laisa minna man lam yataghanna bil qur'an su kuma nasu ainihin hadisin shine hadisin da zamu samu wanda yake gaba da wannan cewa ma azina Allahu li shay'in ma azina ka azanihi li nabiyyin hasan sauti to wannan ainihin sai zan hadisin daban-daban amma isnadi daya aka koma kan malaman malamin shi da 'yan ajin malamin shi duk sai aka samu sun yi daidai da ainihin riwayar mafi yawancin ɗalibai sai aka samu shi riwayar shi shi kadai ta saba wa 'yan ajinsu ta saba wa malaman wato abokan malaman shi ta kuma saba wa malaman malaman shi to daga nan ne sai malam ya ce wannan ainihin hadisi nashi ya zama shaz hadisi shazzi shine hadisin da mutumin kirki ya ruwaito amma ya saba wa mutanen kirki da suka fi shi yawa ko kuma ya saba wa mutumin kirki kwaya ɗaya wanda ya fi shi ƙarfin nagarta to wannan ainihin hadisi shaz hadisi ne mai rauni don haka malam muhammad nasiruddin albani ya ce ya kauce daga kawo wannan hadisi a cikin wannan ainihin littafi cewa bukhari ya ruwaito shi ina fatan jama'a sun fahimta to da muka gama tattauna wannan matsala baki ɗaya sai na ce to yanzu wannan ya nuna kenan sahihul bukhari kamar yadda muka san shi cewa littafi ne wanda yake shine mafi inganci a bayan alkur'ani wannan ya nuna to duk da ingancin nan nashi fa ashe za a iya samun wasu kalmomi ko wasu haruffa ko wasu zantuka a ciki waɗanda suke kuskure ya afka cikinsu to wannan magana kamar yadda na faɗa saboda girman muhimmancinta sai muka fara tattauno ta muka kawo daga ainihin littafin ikhtisar ulumil hadith na al-hafiz ibnu kathir muka ji ibnu kathir yake bada labarin cewa abu amrin ibnu salahi a cikin littafin shi al-muqaddima wanda shi ibnu kathir yayi wa ikhtisari ya ce al'umman musulunci sun haɗu a kan runguma da karɓan waɗannan littattafai guda biyu Bukhari da Muslim sai dai wasu ‘yan kalmomi da an harufa kaɗan waɗanda al'umman musulunci aka samu manya daga cikin malamai suke ganin akwai gyara a cikinsu kamar al'imamu dara kutsuni da wasu malaman wannan magana sai a sheikh ahmad shakir ya mata sharhi a cikin wannan sharhi na wannan littafi al-ba'isul hafiz ahmad shakir ya sharhi ya karfafi wannan magana har daga ƙarshe-ƙarshe yake wa abin da duk ya zo cikin sahihul bukhari na hadisi to babu wani hadisi wanda yake za'ifi ko munqati ya ce malaman da suka yi zargi dangane da ainihin wasu hadisai da ke cikin bukhari kamar su dara kutsuni da makamantansu ba wai inganci suke zargi ba a'a suna zargin darajar ne ba ta kai darajar da bukhari ya ainihin kafa wa kanshi sharaɗi ya kawo a ciki ba amma dangane da inganci to hadisan ingantattu ne to kamar yadda na gaya mana cewa wannan magana gaskiya haka Ahmad Shakir ya faɗe ta kamar yadda muka karanta ta amma kuskure ne ya fahimci kuskure daga abin da shi kan shi Dara Qutni ya faɗa ai domin zantuttukan na al-Imam Dara Qutni suna nan a cikin muqaddima ta Fathul Bari Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya kawo wasu daga cikin su ya tattauna zahirin su suna nuna cewa al-Imam Dara Qutni ya ainihin nuna hadisai fiye da ainihin goma asharat kamar yadda zaka zo ka ji an jima kaɗan insha Allahu ta'ala ya nuna cewa waɗannan hadisai duk baki ɗaya daga ba'ifai daga cikin su sai mun qati'ai to kaga ashe abin karara ne al-Imam Ad-Darqutni ya fito ya faɗa to sai daga ƙarshe Ahmad Shakir yace don haka zargi da surutun da wasu suke dangane da hadisan da suka zo a cikin Bukhari ya ce to wannan zargi ba daidai ba ne hadisan duk da ke cikin Bukhari baki ɗaya ya ce sahihai ne babu kwaya ɗaya wanda yake akwai rauni ko in a cikinsu ya ce in kuma ba haka ba kai mai karatu ko mai saurare ka je ka bibiyi hadisan na cikin bukhari ɗaya bayan ɗaya kai wa isnadan su tsinta kwarkwata a bisa ka'ida ta ilimi ya ce za ka same su in allah ya so kamar yadda na bayyana sannan ka hukunta hadisan to kamar yadda ne mana bayani dai a jiya wannan littafi alba'isul hafiz a shekul albani ya yi mishi ta'aliki sa'annan kuma almajirin shi Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari ya zo ya sake wa wannan littafi ta haƙiƙi ma'ana da ikhtisar ulumul hadith da alba'isul hasif da ta'aliqin na albani sai shi Ali Hassan ya dauke su ya musu ta haƙiƙi baki daya to mun ji zantuttukan da al-imamu Ibn Kathirin ya faɗa da kuma sharhin da Ibn Kathirin yayi to mun fara tattauna bayanan da shi albani ya sai lokaci ya ƙure mana don haka sakamakon wannan magana da ibnu ahmad shakir ya faɗa cewa ka je ka bibiyi isnadan sai shi a shekul albani ya ce wa qad tatabba'tu kathiran minha to na jibi da yawa daga cikin waɗannan hadisai fa wajadtu ba'dan minha da'ifan sai na samu wasu daga cikin hadisan nan na bukhari to gaskiya suna da rauni قد ضعفها كثير من العلماء المحققين المتأخرين كابن تيمية وغيره sai na samu da yawa daga cikin ainihin malamai waɗanda ke ƙoƙarin tace addini da suka zo daga baya-baya kamar shekul islam ibn taimiyya da waɗansu malaman sun nuna ainihin cewa waɗannan hadisai masu rauni ne walil hafiz al-iraqi kitabun jama'ahu fi ma tukullima fihi min ahadisi sahihaini da da'afin aw inqita'in albani yace kuma al-hafiz al-iraqi wanda shi ma ya yi sharhi na ainihin littafin muqaddima ɗin ta ibn salahi to yana da ainihin littafi wanda ya tattara duk zantuttukan da aka yi dangane da wasu hadisai na cikin bukhari waɗanda ake ganin suna da rauni ko kuma akwai inƙiba'i a cikinsu zakarahu fi sharhil muqaddima ya ce al'imamul iraki ya faɗi labarin wannan littafi nashi a cikin sharhi na ainihin wato muqaddima ɗin ta ibn salahi sunan wannan sharhi da yawa al-muqaddima ɗin at-taqyid wal idah amma a takaice ana ce mishi sharhul muqaddima a cikin shafi na 21 الشيخ الألباني يقول ومن تلك الأحاديث التي أشرت ilaiha daga cikin hadisan da ne nuni zuwa gare su akan cewa waɗannan hadisai sun zo cikin Bukhari da Muslim ko cikin Muslim ko Bukhari kadai amma akwai rauni tare da su hadisi Muslimin akwai wani hadisi da al-Imam Muslim ya ruwaito an Aisha daga Aisha أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل daga Aisha Aisha ta ce wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ya manzon Allah ina hukuncin mutumin da ya sadu da matar shi amma bai fitar da mani ba hal alaihi mal ghuslu wajibi ne ya wanka da shi da matar ya sadu da ita saduwa sosai kan azzakarin shi ya buya a cikin farjinta amma bai fitar da maniyi ba sai wannan mutum ya ce ko wajibi ne su yi wanka shi da matar wankan janaba wa aishatu jalisatun aisha da take ba mu wannan labari ta ce tana zaune wannan mutum ya zo ne wa annabi tambaya faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ma'aiki ya ce inni la af'alu zalika ana wa hazihi ni da wannan mata tawa da ka gani haka ta kan faru gare mu in sadu da ita kuma ban fitar da mani ba summa naghtasilu amma kuma sai mu yi wanka to wannan hadisi ka ji shi yadda ka ji shi dinnan ko to Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce wannan hadisi na daga cikin hadisan da ya gano cewa ga su a cikin Muslim ne amma kuma suna da rauni sai ce wa fihi illatani wannan hadisi yana da illa biyu yana da cuta guda biyu akwai matsala guda biyu akan wannan hadisi matsala ta farko an anatu abi zubairi an jabirin anha al-imamu abu zubair almajiri ne daga cikin almajiran ainihin wato abin nan jabiru almajiri ne daga cikin almajiran jabir abu zubair malami ne mutumin kirki amma yana tadlisanci abin da ake nufi da tadlisanci a takaice matsala ce mai faɗi ka ruwaito hadisi sai ya zama malaminka mai rauni ne to tun da kasancewa malaminka mai rauni ne in ka ce daga malam wani ɗalibai ba za su karɓa ba to in ka zo sai ka ƙetare sunan malaminka sai ka haɗa sunanka da sunan malamin malaminka tun da duk ku ukun kun yi zamani yadda wanda bai iya tantancewa ba in ka zo sai ka ce mishi daga wani ma'ana ka faɗi sunan malamin malaminka sai a ɗauka cewa lallai daga gare shi ɗin ne a haƙiƙa ne ba kai ƙarya ba domin daga gare shi ne amma shin shi ya baka hadisin a kaga ka sara mutum ɗaya a tsakiyar ku shine mutum mai rauni ko to wannan a takaice ɗaya ne daga cikin fannoni da ne mana misali na ainihin tadlisanci ko kuma ka kirayi wani malaminka da sunan da ba a san shi da shi ba misali sunan malaminka Ahmad to in ka zo ka ce wa ɗalibanka haddasana Ahmadu malam ahmad ya ba mu hadisi ɗaliban ka za su ce ai malamin ka malam ahmad malami ne mai rauni don haka Allah gafarta malam ba za mu karɓi wannan hadisi ba to in ka zo sai ka kira shi da alkunyar shi sai ka ce haddasana abu abdullahi baban abdullahi ya ba mu hadisi duk wannan nau'i ne na tadlisanci ma'ana tadlisanci shine ha'inci ka ba da abu ba a yadda yake ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to in aka samu malami mutumin kirki yana yin haka sai malaman hadisi suka ce to tun da dai mutumin kirki ne asalin shi baya ƙarya to duk inda ya zo ya ce haddasana to za a karɓi hadisin shi amma duk inda ya zo ya ce an to ba za a karɓa ba saboda su waɗannan masu yin tadlisanci in dai har ba daga wurin malamin ba ne to za su ce an in ko daga wurin wannan malami ne za su ce haddasana to da aka gane su a haka sai aka kasafta duk inda mudallis ya zo ya ce haddasana to za a karɓa duk inda kuwa ya ce an to ba za a karba ba to wannan malami abu zubair sunan shi muhammadu ibnu tadrus to mutum ne mutumin kirki daga cikin malaman tabi'ai amma yana yin tadlisanci to sakamakon haka duk inda ya zo ya ce an jabirin ba za a karba ba sai in ɗalibin shi kwaya ɗaya ne ka ji ya ruwaito hadisin daga wurin shi to ko ya yi an ana za ka karba shine al'imamu Lais ibn Sa'ad al-Masri. Al'imamu Lais da Abu Zubair ya gama karantar da shi hadisai da ya karɓo daga Jabir, an Jabir, an Jabir, an Jabir, to da yake ya san malamin nashi yana yin wannan al'ada ta dilisanci, har ya fito zai fita daga gidan malamin, sai koma ya ce ala gafarta malam. ka sa biro ka yi mini alama akan hadisan da ka ji su daga wurin jabir daga cikin waɗannan malamin ya biyan nunnuna mishi ya biyan nunnuna mishi to shikenan sai laifi ya zama duk hadisin da zai ruwaita daga malamin shi Abu Zubair daga Jabir to wanda ya inganta ne wanda malam ya tabbatar ya ji ne don haka koda duk inda kake karatu a cikin isnadi sai kaga an sa an Lais ibn Sa'adin an Abi Zubairi an Jabirin to wannan zai zama sahihi amma duk inda kaga wani almajiri ya ce an abin zubairi an jabirin tu wannan hadisi amma duk kaga wani ɗalibi ya ce an abin zubairi sai ce haddasana jabirun tu za a karɓa li'anna tadlisa huna muntafin jama'a mun fahimci wannan ka'ida to illa ta farko da ke cikin wannan hadisi shine abu zubairi ya ce an jabir kuma aka dubi almajirin abu zubairu a cikin wannan isnadi ba laifi dan sa'ad ba ne don haka wannan illa ta tabbata ita kadai kadai ta isa ta kashe wannan isnadi to sai malam ya ce wa iyadu ibn himarin sannan illa ta biyu kuma da ke cikin wannan isnadi akwai iyadu dan himarin qala ibn hajrin ibn hajrin yace fihi lin wannan mutum akwai rauni kadan tare da shi to kaji illolin guda biyu illa ta farko akwai mudallisi illa ta biyu akwai mutumin da yake da rauni kaɗan tare da shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to amma waɗannan illoli guda biyu kamar yadda za ka zo ka ji a shekul allamatul albani zai kafa maka hujja da silsilatul ahadisu da'ifa to da naga ya kafa hujja da wannan silsilatul ahadisu da'ifa sai na koma sai na je na karanta a ciki sai na ga albani ya ƙara samun wani ilimi wanda bai same shi a nan ya kawo ba a cikin silsilar da'ifa sai ya ce a da can na ce illa biyu ce ga cikin wannan hadisi illa ta ɗaya ita ce an ana ta ibnu abu zubairi illa ta biyu ita ce wannan iyadu ɗan himarin mutum ne mai rauni kaɗan tare da shi ya ce to dangane da iyadu ɗan himarin imamu maliku ya ruwaito wannan hadisi a cikin mudawwana to sai aka samu wani ne a madadin iyadu ɗan himarin wanda yake shi wannan wani ɗin nan to mutum ne wanda yake yana da dama-dama don haka kaga wannan illa ta kau kenan domin ya samu mutaba'a kenan shi wannan iyadu dan himare don haka yanzu illa ɗaya kenan ta rage wannan isnadi ko wacce illa kenan ita ce an ana ta abu zubair don haka wannan hadisi ba'ifi ne kamar yadda zaka zo ka ji amma zaka ji ta yadda ya inganta walidhalika ash-shaykh al-albani yace to don haka أوردته في سلسلة الأحاديث الضعيفة سنكاوش أتكل لتافنا سلسلة الأحاديث الضعيفة أتكل لمبا حديثي نتلي ترد سبعين شدوات ومجلد نبيوكينا رجحت فيه أنه موقوف عليها أتكل سلسلة ضعيفة إن يتي سنتبت دجوا وانا حديثي يا إنغانتا دقاء إشاني بسند صحيح da isnadi mai inganci wato asalin hadisin Aisha ce aka zo aka yi wa tambaya Aisha aka tambaya cewa ya Aisha idan mutum ya sadu da matar shi bai yi maniyi ba shin zai yi wanka sai Aisha ta ce haka takan same ni ni da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma mukan yi wanka kun ji yadda asalin hadisin yake to wani da aka je aka bashi labari haka shi kuma da ya je sai ya ƙara sai ce Aisha ta ce wani mutum ya zo ya tambayi Annabi kun gane da matsalar ta faru aha to in ka gane wannan ka koma cikin bulugul maramin ka farko farko akwai wani hadisi da kwatankwacin haka ta faru bari maka misali don zaka fi fahimta akwai hadisi da ainihin a yadda riwaya ta zo shine daga Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce uhillat lana maitatani wa damani an halatta mana jini biyu da mushe biyu to wannan hadisi za ka ga ƙarshe mai bulugul maram da yake ƙwararren malami ne bai ce hadisin mai rauni ba ne sai ce akwai rauni a cikin hadisin wannan hausar akwai bambanci fa a wurin malaman hadisi akwai bambanci tsakanin a ce wannan hadisi yana da rauni da a ce wannan hadisi akwai rauni a cikin shi in aka ce wannan hadisi yana da rauni to hadisin ya gama ya kauce gefe guda amma in aka ce wannan hadisi akwai rauni a cikin shi sai a yi ƙoƙarin gano raunin a kau da shi gefe guda ma'ana sai magana ta koma asalin yadda take to raunin da ke cikin wannan hadisi shine akwai wani mai suna abdurrahman al-ifriqi shine ya ruwaito daga ibn umar cewa ibn umar ya ce manzon Allah ya ce da aka duba sai aka ga abdurrahman al-ifriqi din na munkarul hadis mutum ne wanda yake hadisin shi abin kyama ne imam al-bukhari kuma yace man kultu fihi munkarul hadisi fala tahillu riwayatu anhu wanda din ne mai tambari ne mishi jar lamba na ce wannan mutum munkarul hadis to bai halatta a karba hadisin shi ba to wannan abdurrahman al-ifriqi mutum ne mai rauni shi ya ruwaici wannan riwaya da aka je aka binciki sauran almajiran ibnu umar sai suka ce ibnu umar ne ya ce an halatta mana jini biyu da mushe biyu kun ji yadda asalin magana take malam ya ce an halatta mana jini biyu da mushe biyu sai wani almajiri mai rauni a kwakwalwar shi sai je ce malam ya ce annabi ya ce an halatta mana kun gane bambancin to daga haka sai aka ce waccan riwaya ta wancan almajiri da a ce shi mutumin kirki ne ya saba wa sauran mutanen kirki ya zama sabanin ya kai akwai bambanci sai a ce ya zama shaz kamar hadisin da muke magana akai to amma tun da ya zama shi mutum ne mai rauni kuma ya saba wa mutane amintattu sai a ce hadisin shi ya zama munkari nasu ya zama ma'arufi jama'a mun fahimci yadda ka'ida take ko to haka ainihin hadisin nan na iqama wanda ake cewa wanda ya iqama shine zai ainihin yi kiran sallah kun san ana ana ka hadisi haka man aqama fa huwa yu man man azzana fa huwa yuqimu wannan hadisi al-imam at-tirmidhi ya ruwaito shi shi ma kwatankwacin irin wannan matsala ce ta same shi ma'ana ba irin wannan ba afwan matsalar shi ma abdurrahman ne ya ruwaito shi wannan mutum wanda yake mai rauni don haka wannan hadisi ainihin hadisi ne munkari to haka akwai wani irin abdurrahman din ba shi abdurrahman ba munkari shine ya sake ruwaito hadisin cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallama yazo da bilal yazo iqama wajen qad iqamati sala wai sai annabi ya ce aqama Allahu wa adamaha shi ma wanda ya ruwaito wannan hadisi mutum ne munkari dan haka in ana iqama duk abin da mai iqama yake faɗi sai ka faɗi in yazo hayya alal sala kai hayya alal sala hayya alal fala kai hayya alal fala qad iqamati sala kai ma sai ka ce qad iqamati sala aqama Allahu wa adamaha al hadithu lam yastaqim fayudimu hadisin bai tsayu ba balle dawwama don haka ba za a yi aqama Allahu wa adamaha ba Allah ya shiryar da mu wa min zalika yace kuma yana daga cikin hadisan da na gane akwai matsala a cikin su a cikin Bukhari da Muslim ziyadatu man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al a cikin hadisin Abi Huraira wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito annabi yace al'umma ta za su zo ranar alkiyama suna haske a fuskar su suna haske a hannayensu da kafafuwansu saboda alwala da suke yi to iya abin da annabi yace kenan sai al-Imam Abu Huraira babban sahabi sai yace faman arada faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al wanda duk zai iya ƙara gurrashi hasken shi na fuska to sai ya ƙara to wannan hadisi malam ya ce da ya bincika ya shiga ya fita sai gane cewa rabin hadisin na farko shine magana annabi amma daga nan man istata'a minkum har zuwa ƙarshe to magana Abu Huraira ne sai ce fa innaha mudraja sai na gane cewa wannan magana ainihin mudraja ce shigar da ita aka ba asalin hadisin take ba fi sahihaini asalin ba ta a cikin hadisin yadda ita annabi ya faɗe shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko abu huraira ne wajen ƙarin bayani ya bada wannan fatawar to shine ainihin wannan ita ce maganar da shi malam muhammad nasiruddin al-albani yayi a cikin wannan ta'aliki da yawa wannan littafi jama'a yanzu mun fahimci waɗannan misalai ko don haka in ka zo alwala ba shi daga cikin sunna ka wuce yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi karka ce zaka ainihin gota ka ce zaka wanke har zuwa cinye hannunka ko har zuwa ainihin wato abin nan ɗinka wajen dantsan kafarka a'a sai ka wanke iyakar gwi- iyakar idan kafanka ka shiga hadda idan kafar iyakar gwiwa hannunka ka shigar hadda ainihin wato gwiwar hannun amma shi sayyidina abu huraira kamar yadda imam muslim ya ruwaito ma in ya zo alwala sai wanke har zuwa hammatar shi in ya zo sai wanke har zuwa kafar shi sai ya zama amma wannan da yake ya san ba daga annabi ya gani ba tunda dai shi ya ji annabi ya ce kaza shine sai ga to bari ya ƙara to da ya zo wata rana yana yi ta yake babu mai kallon shi sai zan yana ashe wani almajirin shi ya tsaya a bayan shi yana kallon shi dai idan da alwala sai almajirin ya ce ala gafata malam wace irin alwala kenan sai ya ce a'a abin da yasa kaga ina tsawaitawa ina wucewa haka saboda na ji annabi ya ce ne al'umma za su zo suna haske a ranar alkiyama a fusaku da kafafuwansu to sai abu huraira sai ya kara da cewa don haka wanda duk zai iya tsawaitawa to ya tsawaita to amma da abu huraira ya ce faƙultu ai kaga babu matsala to amma sai ya haɗa kawai to irin wannan sai ƙwararrun malamai a cikin ilimin hadisi suke gano shi don haka sai manyan malamai suka yi marmaza suka yi littafi al-madraj ila al-mudraj al-imamu suyudi ya yi littafi akan haka matakalan matakan da zaka bi ka iya gane hadisi kaza an shigar da kalma kaza ne a cikin kaza jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan na daga cikin in ka hada shi gaba ɗaya haka to wannan hadisi gaskiya kaga bai inganta ba jama'a mun fahimci wannan amma in ka bar shi a iya yadda yake a farkon shi inna ummati ya atuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athar alwudu'i to wannan sahihi ne amma an ka hada shi man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al kace duk daga annabi to kai kuskure don haka ne kaga mazhabin shafi'iya da ita sun ce duk daga annabi ne sai suka ce wa yustahabbu italatul ghurra an so a tsawaita wajen ainihin wanke fuska ko wajen wanke kafafuwa malam mai iziya da wasu daga cikin malaman fiqh malikiya su kuma suka ce wala yustahabbu ba mustahabbi bane to kaga ashe kai yanzu wannan jayayya da suke yi ya za kai ka iya gane ta sai ka koma malaman hadisi sun yi maka hidima kamar yadda muka faɗa kwanaki cewa ilimin hadisi shine khadim shine mai hidima sauran ainihin ilmomi fa makhduma su hidima ake musu cima kwance ne sai an dafa sannan za su iya hukuntawa aqulu ni ali hassan Ali Abdulhamid Al-Asari ni kuma sai in ce shi kuma mai ta haƙiƙin littafin almajirin albani sai ya ce wanzur li ma'arifati ta haƙiƙi zalika yace in kana son ka ga tantance bayani game da wannan hadisi na tsawaita gurra yace ka karanta littafin albani mai suna silsilatul ahadith dha'ifa a lamba hadisi na dubu ɗaya da talatin wa silsilatul ahadith sahiha da kuma ainihin wato silsilatul ahadith sahiha a cikin ainihin juz'in farko shafi na ɗari biyar da tara الطبعة الثانية أتكن أينهم بقو نبي واتو سابا بقو قرشي كما سيئتي وراجع كتابي نيكما علي حسن ككوما ككرن تلتافي نامي سونا دراسات علمية في صحيح مسلم واتو درس وأن بنتكينا إلمي دني غمد صحيح مسلم الماجرين الباني ني سيبي صحيح مسلم دي إلم وأن مسألو لي سيبي سيئتن سنشيسو يتتونا سأكي to jama'a a takaitan takaita kun ji waɗannan bayanai ina fatan an fahimta waɗannan bayanai mun yi su ne sakamakon wannan matsala da malam ya fara ishara a kanta kamar yadda na faɗa a jiya duk baki ɗaya wannan fa ya faru ne sakamakon tsogalo shi da wasu suka yi in ba don haka ba wannan matsala da ba za ta kai zurfin haka ba da matsalar kawai sai ta zama ainihin abace mai sauki Allah ya shiryar da mu to kuma kamar yadda na fara faɗe a jiya cewa akwai kasar wanda aka yi wa shi kanshi a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani tambaya dangane da ainihin wannan matsala cewa shin ko shi a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya taɓa daga cikin ainihin hadisai na Sahihul Bukhari? Kuma shin an taɓa samun wani malami kafin shi wanda ainihin ya taɓa yin irin wannan aiki? Kuma shin ko an samu wani malami da ya rigaye shi zuwa ga ainihin wannan aiki? To shi ne za ka ji kamar yadda za ka ji, da aka yi mishi wannan tambaya sai ya ce wannan mai tambayar, to ka bayyana me kake nufi. don ya tambaye shi ya ce algafarta malam ko ka taɓa raunana wasu hadisai a cikin bukhari kuma ko ka taɓa ainihin yin rubutu akan wannan musamman in ka taɓa wani ya rigaye ka sai albani ya ce to haddid ismal ishara wani ya rigaye ka zuwa ga wannan abu to wanne raunanawa ko kuwa rubutawar musamman sai shi yaron sai shiru da yake mai hazaka ne sai ya ce duka biyun sai ka ji an kyalkyale da dariya gaba ɗaya to shi ne sai a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce to wannan matsala matsala ce mai girma ya ce amma gaskiya ce ta kama bai kamace ni in ainihin wato yi musun abin da ne ba ya ce gaskiya na taɓa yi ya ce abin da ku ya ja na taɓa yi saboda ni da ka gani dinnan na yi karatun hadisi a rayuwata kuma Allah cikin rahamar shi ya yi mini baiwa akan haka ya ce ko da yake mafi yawancin mutane ba su san haka ba mafi yawancin mutane ba su gane haka ba ya ce sakamakon wannan baiwa da Allah ya yi mini na samu zurfin kafa a cikin wannan ilimi shi yasa an na samu damar na iya raunatar da wasu hadisai waɗanda suke cikin sahihul bukhari da ainihin waɗanda suke cikin ainihin sahihi muslim ya ce kuma an samu malamai waɗanda ainihin suka rigaye ni akan haka daga cikinsu akwai kamar imamu dara kutsuni kamar wanda ya buga mana misali a can jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sai ce amma dangane da rubutu ya ce a ƙashin gaskiya ban zauna na tsaya na ware wasu hadisai da na tsaya na raunana ba a kan haka ya ce sai dai in munasaba ce ta kama garin bincike kawai sai in ainihin ce wannan hadisi ne mai rauni a cikin bukhari ya ce domin imamul bukhari da muslim sun tsaya sun yi iya ƙoƙarinsu sun sauke nauyin da Allah ya ɗora musu wajen ƙoƙarin tace waɗannan hadisai ya ce to ba daidai ba ne yanzu wani ya ce zai shagaltu game da ƙwaƙulo ko sai ya samu wasu hadisai masu rauni akan haka ya ce kamata ya a koma a binciken littattafan da yake akwai tabbacin hadisai maudu'ai na ƙarya a ciki da hadisai masu rauni ya ce ka sunan al'arba'a kama ainihin Abu Dauda da Tirmizi da Nasa'i da Ibn Maja waɗannan hadisai littattafai akan iya samun hadisai sahihai a cikin su akan iya samun da'ifai akan iya samun hasan akan iya samun mawdu'ai akan iya samun shaz akan iya samun munkarai yace to kaga waɗannan ya kamata a je a ɓata lokaci a yi hidima a kansu ba waɗancan da wasu malamai suka sha lokaci mai tsawo mai wahala suka yi wannan aiki ba jama'a mun fahimci wannan a takaicen takaita wannan shine tattaunawan da zaka ji wanda yake zaka ji ainihin sun tattauna su ne mishi tambaya da larabci kuma wannan kaset da zaka ji shine kaset na mai lamba ɗari bakwai da wannan kaset shine mai lamba kaset na ɗari bakwai da talatin da tara daga cikin jerin ainihin kasusuwansu kuma sun yi shi ne a ainihin wato daren goma ga zulka'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da tara wato in ka lissafa za ka samu kamar yau shekara goma ke ko kuma wanda ya daidai da ɗaya ga watan mai na 1990 wato a ƙarƙashin shekarar miladiya za ka samu kamar yau shekara takwas kenan ma'ana shekara takwas ko kuma ainihin shekara goma saboda akwai bambanci tsakanin abin nan lissafin kalanda na rana da ainihin na wata na rana da wata akan samu saɓani akan haka don haka za ka ji wannan ya zama goma wannan ya zama ainihin takwas aƙalla da yau shekara takwas da yin wannan kasar to waɗannan su ne tambayoyin da suka yi mishi a taƙaitan taƙaitawa kamar yadda za ka zo ka ji insha Allahu ta'ala Allah ya shirya da mu
الإمام والآن مع الشريط التاسع والثلاثين بعد المئة السابعة على واحد تم تسجيل هذا المجلس في العاشر من ذي القعدة 1413 هجري الموافق اليوم الأول من الشهر الخامس 1993 ميلادي.
طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله آه نستمع الليله مباشره بتلقي الاسئله التي قد تكون متوفره عند بعض اخواننا ونجيب عليها ان شاء الله بما يسر الله لنا ثم نختصر الجلسه بقدر الامكان لظروف عارضه وهي وإن كانت عارضة فليس فيها شيء مهزئ إنما نحن معكم إلى الساعة العاشرة والنصف وبالكثير إلى إلى عشرة أتوكل على الله وهاتوا ما عندكم تفضل
شيخنا السؤال هو هل سبق للشيخ أن ضعف أحاديث البخاري وأفردها في كتاب ما وإن حصل ذلك فهل سبقك إلى ذلك العلماء ترجم مع السبيل جزاكم الله خيرا.
حدد اسم الإشارة إلى ذلك إلى ماذا؟ لأن سؤالك يتضمن شيئين هل سبق لك أن ضعفت شيئا من أحاديث البخاري وهل جمعت في ذلك كتابا فلما ذكرت هل سبقك إلى ذلك ماذا تعني إلى إلى تضعيف ولا إلى تأليف
إلى الثنتين
واحد يفعل له مثل يقول واحد أما أنه سبق لي أن ضعفت بعض أحاديث البخاري فهذه حقيقة آه، يجب الاعتراف بها ولا يجوز إنكارها ذلك لأسباب كثيرة جدا أولها أن المسلمين كافة لا فرق بين عالم أو متعلم أو جاهل مسلم كلهم يجمعون على أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هذا فمن النتائج البدهية أيضا أن أي كتاب يخطر في بال المسلم أو يسمع باسمه قبل أن يقف على رسمه لابد أن يرسخ في ذهنه أنه لابد أن يكون فيه شيء من الخطأ لأن في العقيدة السابقة أن العصمة من من البشر لم يحظى بها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنا يروى عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال أبى الله أن يتم إلا كتابه فهذه حقيقة لا تقبل مناقشة هذا أولا هذا كأصل أما كتفريع فنحن وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يشكرون قد مكنني الله عز وجل من دراسة علم الحديث أصولا وفروعا وتعديلا وتجريحا حتى تمكنت إلى حد كبير بفضل الله ورحمته أيضا أن أعرف الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع من دراستي لهذا العلم على ذلك طبقت هذه الدراسة على بعض الأحاديث التي جاءت في صحيح البخاري فوجدت نتيجة هذه الدراسة أن هناك بعض الأحاديث التي لا تبلغ مرتبة الحسن فضلا عن مرتبة الصحة في صحيح البخاري فضلا عن صحيح مسلم هذا آه، جوابي عما يتعلق بي أنا أما عما يتعلق بغيري مما آه، جاء في سؤالك وهو هل سبقك أحد فأقول والحمد لله سبقت من ناس كثيرين هم أقعد مني وأعرف مني بهذا العلم الشريف وقدامى جدا قبلي بنحو ألف سنة كالإمام الدار قطني وغيره فقد انتقدوا آه، الصحيحين بعشرات الأحاديث أما أنا فلم يبلغ بي الأمر أن أنتقد عشرة أحاديث ذلك لأنني وجدت في عصر آه، لا يمكنني من أن أتفرغ لنقد أحاديث البخاري ثم أحاديث مسلم ذلك لأننا نحن بحاجة آه، أكبر إلى تتبع الأحاديث التي وجدت في السنن الأربعة فضلا عن المسانيد والمعاد ونحو ذلك لنبين صحتها من- بينما الإمام البخاري والإمام مسلم قد قاموا بواجب تنقية هذه الأحاديث التي أودعوها في الصحيحين من مئات الألوف من الأحاديث فهذا جهد عظيم جدا جدا ولذلك فليس من العلم ولا من الحكمة في شيء أن أتوجه أنا إلى نقل الصحيحين وأدع الأحاديث الموجودة في السنن الأربعة وغيرها مش معروف صحيحة من ضعيفها لكن في أثناء البحث تمر معي بعض الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما فينكشف لي أن هناك بعض الأحاديث الضعيفة لكن من كان في ريب مما أحكم أنا على بعض الأحاديث فليعود إلى فتح الباري فسيجد هناك أشياء كثيرة وكثيرة جدا ينتقدها الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني الذي يسمى بحق أمير المؤمنين في الحديث والذي أعتقد أنا وأظن أن كل من كان مشاركا في هذا العلم يوافقني على أنه لم تلد النساء بعده مثله هذا الإمام أحمد بن حجر العسقلاني يبين في أثناء شرحه أخطاء كثيرة في أحاديث البخاري يرجح أحيانا ما كان ليس في صحيح مسلم فقط بل وما جاء في بعض السنن وفي بعض المسانيد ثم نقضي لبعض الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري تارة تكون للحديث كله أي يقال هذا حديث ضعيف وتارة يكون نقدا لجزء من حديث أصل الحديث صحيح لكن جزء منه غير صحيح من النوع الأول مثلا حديث ابن عباس قال آه تزوج أو نكح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة وهو محرم هذا حديث ليس من الأحاديث التي تفرد بها البخاري دون صاحبه مسلم بل اشتركا واتفقا على رواية الحديث في صحيحيهما والسبب في ذلك أن السند إلى راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن عباس لا غبار عليه فهو إسناد صحيح لا مجال لنقد أحد رواته بينما هناك أحاديث أخرى هناك مجال لنقدها من فرد من أفراد رواته مثلا من رجال البخاري رجل اسمه فليح بن سليمان هذا يصفه الحافظ بن حجر في كتابه التقريب بأنه صدوق سيء الحفظ فهذا يروى حديثا في صحيح البخاري وتفرد به ولم يكن له متابع أو لم يكن لحديثه شاهد يبقى حديثه في مرتبة الضعيف الذي يقبل التقوية بمتابع أو بشاهد فحديث الميمونة وأن الرسول عليه السلام تزوجها وهو محرم لا مجال لنقل آه إسناده من حيث فرد من أفراد رواده كفليه بن سليمان مثلا لا كلهم ثقات أثبات لذلك لم يجد الناقدون لهذا الحديث من العلماء الذين سبقونا بقرون لم يجدوا مجالا لنقد هذا الحديث إلا في راويه الأول وهو ابن عباس وهو صحابي يمين فقالوا بأن الوهم جاء من ابن عباس ذلك لأنه كان صغير السن من جهة ومن جهة أخرى أنه خالف في روايته بصاحب القصة أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي هي ميمونة فقد صح عنها أنه عليه السلام تزوجها وهما حلال إذا هذا حديث وهم فيه راويه الأول هو ابن عباس فكان الحديث ضعيفا وهو كما ترون كلمات محدودات تزوج ميمونة وهو محرم أربع كلمات تزوج ميمونة وهو محرم مثل هذا الحديث وقد يكون أطول منه له أمثلة أخرى في صحيح البخاري النوع الثاني يكون الحديث أصله صحيحا أحد رواته أخطأ من حيث أنه أدرج في متنه جملة ليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الحديث المعروف في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجبين من غرا محجبين من آثار الوضوء إلى هنا الحديث صحيح وله فوائد كثيرة زاد أحد الرواة في صحيح البخاري فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل قال الحافظ بن حجر العسقلاني وقال ابن قيم الجوزية وقال شيخ ابن تيمية وقال الحافظ المنذري وعلماء آخرين هذه الزيادة مدرجة ليست من كلام الرسول عليه السلام وإنما هو من كلام أبي هريرة إذا الجواب تم حتى الآن عن السطر الأول أي انتقدت بعض الأحاديث وسبقت من أئمة كثيرين أما أنني ألفت أو ألف غيري فأنا ما ألفته أما غيري فقد ألفوا لكن لا نعرف اليوم كتابا بهذا الصدد هذا جوابه ما سألته
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يحفظه الله kenan kamar yadda ainihin mu gabatar da bayanai cikin waɗannan bayanai nashi kamar yadda ainihin aka ji waɗanda yake ya gabatar da su da larabci ne sakamakon wannan tambaya da wani ɗalibi ya mishi akwai abubuwa da dama waɗanda ya ƙara bayani a kai daga ciki dai duk ya buga kwatankwacin irin misalan nan da muka karanto waɗanda ya rubuta da alƙalami ina fatan mun gane bayan da ya bayani sai ya ce malaman da suka gabace shi kamar su al'imamu dara kutsuni sun raunatar da hadisai asharat wato fiye da goma na hadisai hadisai da dama ya ce amma shi gaskiya tsakani da Allah hadisan da ya raunata a cikin Bukhari ma ba su kai ainihin goma ba kasancewar shi ba ya tsaya ba ne ya bi ainihin Bukhari ya diddikin ya gano waɗannan ainihin hadisai sai dai in yana cikin bincike kamar da muka faɗa ya karo da wani hadisi ainihin mai rauni to shi kenan sai ya ainihin wato tabbatar da cewa wannan hadisi mai rauni ne ya buga misali da ainihin hadisin maimuna wanda muka gabatar a jiya hadisin ibnu abbas ya sake buga misali da wannan hadisi da muka gabatar a yau hadisin ainihin abu huraira cewa inna ummati da atuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina bayan da ainihin yi waɗannan bayanai sai ya ce akwai masu riwaya daga cikin ainihin sahihul bukhari waɗanda suke waɗannan masu riwaya in suka kaɗaitu da riwaya su kaɗai to lallai hadisin su ainihin dole ne ya zama hadisi mai rauni ya buga misali kamar wani daga cikin malamai waɗanda in kana karanta sahihul bukhari za a gan shi fulai ibn sulaiman yace al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin littafin shi taqribut tahzib ya ce fulai dinnan saduqun mutumin kirki ne sai dai yukhsi'u kasiran yana kuskure da yawa malaman hadisi in suka ce wane mutumin kirki ne suka yi shiru to hadisin shi ya zama hasan in suka ce wane thiqatun amintacce to hadisin shi ya zama sahih amma in suka ƙara da cewa yukhti'u suka yi shiru to ba wai kuskure kawai suke nufi ne da kullum ba kuskuren yayi yawa ne don babu malamin da za a ce baya kuskure ashe in har ka ji an ce yana kuskure to kuskuren ya wuce ka'idar da ya kamata a ɗabi'ance to balle har su ce yukhti'u kasiran to shine sai ya ce shi wannan ainihin wato fulaihu din nan ibn hajar ya ce mutumin kirki ne amma yana kuskure da yawa sai albani ya ce to kaga yanzu wannan fulaihu duk hadisin da ya ruwaito shi shi kaɗai a cikin bukhari ya zama ba a samu wani miki mutaba'a ba ko da a cikin wani littafi ya ce to wannan hadisi na shi sai ya tabbata cewa hadisi ne mai rauni duk da kasancewa shi ya zo a bukhari amma in ya zama fulaihu ya ruwaito shi an samu kuma wani ya ainihin ruwaito wannan hadisi wanda yake shi wannan ɗin nan mutumin kirki ne ko kuma yana da dama dama to sai a ce wannan hadisi na fulaihu ya zama ainihin hasanin lighairi a takaice daga cikin ƙarin bayanan da yake nan da yayi cikakkun bayanai sai ya ce yana daga cikin abin da ya sa Allah ya taimake shi wajen hadisan da ya ainihin raunana ba su zama sun yawan kamar wanda imamu dara kutsun ya raunana ba dalili na farko wanda yake mun gabatar da shi shine shi ba ya tsaya bane dan ya ce zai kani kancin sahihul bukhari gaba ɗaya da muslim kaga ya yi karo da wasu ne kawai na biyu kuma ya ce yana daga cikin abin da ainihin ya sa bai samu raunin hadisai da dama kamar su dara kutuni ba yake saboda shi yana rayuwa ne a wani zamani wanda yake Allah ya ainihin wadata shi da kayan bincike fiye da waɗanda suka gabace yadda yake malaman da suka gabace shi ne yiwa in ilimin su ya takuru a kan wani hadisi su gano cewa mai rauni ne a iyakar ilimin su ta iya yiwa shi Allah ya faɗaɗa abin da Allah zai sanar da shi na dangane da wannan matsala ta hadisi sai zama ya gano cewa wannan hadisi ya inganta saɓanin su sun raunana shi misalin wannan wanda yake ba a cikin sahihul bukhari yake ba da yawa daga cikin malamai da suka gabata suna cewa hadisin da aka ce annabi yana yin sallama ɗaya a cikin sallah hadisi ne mai rauni amma a shekul allamatul albani yake a'a wannan hadisi hadisi ne wanda yake sahihi yace saboda hanyoyi ga sunan birjik da aka samu ko da yake hanyoyin akwai matsaloli a cikinsu amma matsalolin nan in an tsaya an dube su an haɗa su baki ɗaya za a ga matsaloli ne irin nau'in da in an haɗa su to ba za su cutar da hadisi da zai zama hasanin lighairihi ko kuma ya zama sahihun lighairihi ba don haka sai ce wannan hadisi ne sallama ɗaya inganta daga ciki akwai misalin hadisin da mu gabatar jiya al'uzunani minar ra'asi cewa kunnuwa na daga cikin bangare ne na kai ma'ana yadda ka shafi kunnanka to ba za ka sake sabunta ruwa ba sai kuma ka wuce ka ainihin shafi kunnanka wannan hadisi malamai da suka gabata da dama suna raunana shi amma a shekul allamatul albani ya tabbatar da cewa wannan hadisi sahihi ne na daga cikin hadisan kaga waɗannan ma ba a bukhari suke ba misali nan nake mana na daga cikin hadisan da yawancin malamai da suka gabata sun raunana su misali hadisin da ke da lafazin ainihin ƙarshe na wajen addu'ar idar da alwala in kai ainihin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan hadisi muslim ya ruwaito shi to ƙarin riwaya da yake allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al-mutatahhirina wannan ƙarin riwaya malamai da suka gabata kamar su al-Imam Ibn Abdul Barr sun ce wannan ƙarin riwaya Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin akwai iftirabi a ciki ma'ana akwai rikici a ciki a ilmanta dan haka mai rauni ce sai dai ka tsaya akan ta farko din Albani yace wannan ainihin ya inganta saboda hanyoyi sun tabbata waɗanda sakamakon zurfafa bincike da ya gano sun inganta misali har na daga cikin hadisan da malamai suka raunana amma Albani ya gano cewa ya inganta hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda al-imam tirmidhi ya rawaito da annabi yake cewa wanda ya sadu da matar shi tana haila to zai bayar da sadaka ta ainihin dinari ko kuma rabin dinari wannan hadisi malamai da suka gabata sun raunana shi al-imam shafi'i ya tsaya akan shakka yace wannan hadisi in har ya inganta to da zan ba da fatawa da shi amma tun da bai inganta ba to ba zan ba da fatawa da shi ba kaga imam shafi'i kamar yana ganin wannan hadisi mai yiwa ya zan ya inganta amma ya fi karkata akan bangaren rashin inganci albani zai yake bincike mai zurfi ya nuna cewa wannan hadisi ya inganta to wannan kaga na daga cikin abin da aisa Allah ya taimake shi wajen ya zama ko da imamu dara kutun ya raunana hadisai kamar hamsin a cikin bukhari sai ya zama shi kamar guda biyar zai raunana saboda ne ya samu ainihin littattafai waɗanda sun yalwata waɗanda babu su a zamanin al'imamu dara kuɗi yake kuma wannan aiki na cewa akwai wasu hadisai waɗanda kaɗan ne a cikin bukhari waɗanda yake masu rauni yake ba shi ya fara ba akwai malamai fiye da shekara dubu ɗaya waɗanda sun rigaye shi a kai shi ne sake buga misali da al'imamu dara kuɗi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko yace amma wanda yake shakka dangane da wannan magana da nai cewa akan samu hadisai kaɗan waɗanda suke da rauni a cikin bukhari yace to ya koma ya karanta ainihin sharhin bukhari mai suna ainihin fatihul bari wanda ibnu hajar yayi wanda ibnu hajar kuwa malamai sun tabbatar da cewa tun da ya rasu yau kamar shekara ɗari bakwai ko ɗari shida da wani abu da suka wuce har yanzu ba a sake samun kamata ta tsuguna ta haifi irin shi ba to yakan tabbatar da wasu hadisai ya nuna ainihin cewa masu rauni ne a cikin bukhari kaga ashe in kana ga kamar albani ne ya babbako wannan matsala to zai ke nuna maka akwai malaman da su gabace jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to bayan wannan kuma sai amsa amsa ta karshe cewa hala gafata malam to ko kai ka rubuta littafi sukutun da guda akan haka ko kuma wani malam ya rubuta yace to dangane da shi dai kan bai rubuta ba shi albani kenan yace amma lallai malamai da su gabace shi sun ainihin rubuta yake sai dai kuma a yanzu babu wani littafi wanda yake bayyananne a duniyar nan wanda yake da wannan ɗauke da wannan aiki domin kamar yadda muka tarihi in ba manta ba jama'a da yawancin wasu littafai na musulunci sun batan ba manta an fahimci wannan da kyau ko yace to gaskiya babu wani littafi wanda a yanzu ya bayyana wanda yake ɗauke da wannan aiki amma rubutu kan malamai sun yi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ni kuma zan cike mana da wata magana wadda na fara faɗar ta a jiya cewar akwai wasu hadisai kaɗan masu rauni a cikin Bukhari. Da farko tukuna kai wannan ba an buɗe maka ƙofa ba ne a matsayinka na ɗalibin ilimi. Ka zo kana karanta hadisi cikin Bukhari ka ce to ai ma ban sani ba wannan ko mai rauni ne. A'a duk hadisin da ka samu a Bukhari kai kai aiki da shi tun da ɗalibin ilimi ne ce. Jama'a mun fahimci wannan domin Bukhari mujtahidi ne kai ko muqallidi ne. To lallai duk hadisin da ka samu cikin Bukhari kai sai kai aiki da shi ka tabbatar da ingancin. ashe cewa akwai wasu hadisai tsiraru a cikin bukhari waɗanda ake samun da rauni tare da su wannan matsala ce da ta shafi manyan malamai
haka kuma kai da kake zindiki dan shi'a wannan ba kofa ta buɗe maka kace to ai ku da kanku kun tabbatar da cewa akwai hadisai masu rauni a cikin bukhari dan haka zai jawo zai jawo maka wani hadisi da zaka yi hujja da shi dangane da khalifancin sayyidina abubakar sai ce to ai ku kanku kun ce hadisai ne akwai masu rauni a cikin bukhari sai ka ce to yanzu wannan mun ce yana da rauni ko kuma kai in yana da rauni a wurinka ka tabbatar mana ta yaya za mu gane cewa yana da rauni jama'a mun fahimci wannan da kyau ko don haka waɗannan bayanai da muka sha ga su wajen awa uku jiya mun yi awa biyu mun ɗauki kasar biyu yau gashi awa ɗaya ko misala zarratin a matsayinka na ɗalibin ilimi ka su sanya maka shakka game da ingancin bukhari domin cewa malam wane yana kuskure wannan bai rage daraja shi ba a ilmance don haka duk sanda aka ce imamu maliku ya yi kuskure wannan bai rage daraja imamu maliku ba a ilmance don ka ji matsala kaza ta fiqhu an ce maliku ya kuskure fa kada gobe kuma ka ji maliku ya bada fatawa ka ce to ai ba zan aiki da ita ba to na sani ko kuskure ce in kai haka kayi laifi a cikin ilimi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kai aiki da ita sai in ya bayyana maka cewa kuskure ce to bayyana cewa kuskure ce sai in ka zama babban malami mujtahidi ko kuma sai in wani babban malami mujtahidi ya gaya maka amma a matsayinka na muƙallidi duk abin da ka ji malamin fiqhu ya ce lallai ka ɗauka sai dai in kana da abin da ya share wannan daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jama'a mun fahimci wannan kaga kuma wannan ba za ka same shi ba sai ta hanyar wanda ya ka karatu da ilimi to haka cewa littafi kaza akwai kuskure wannan fa ba ya sa bane shi kenan sai ka dauka cewa to kuma ai daga haka za ka rinka shakka abin da kake karantawa a littafin ina fatan jama'ar musulmi sun ji wannan sun fahimci wannan kamar yadda na fara faɗe tun farko farko jiya cewa wannan matsala saboda muhimmancinta yasa na tsaya muka tattace ake cikakken bayani a kai don matsala ce mai matukar muhimmanci kuma mai matukar haɗari idan haka wannan abubuwa duk da aka tattauna matsala ce ta kama ta ilimi aka tattauna ba don haka ba a ƙashin gaskiya wannan matsala ce da ake zaunar da ɗaliban ilimi ake tattaunawa da su malamai kuma suke tattaunawa a tsakanin su in suna karatu in su isi amma fasa wannan matsala ya zo ne sakamakon wannan dogon sharhi da su waɗannan waɗannan arna'uta suka sa ainihin a shekul allamatul albani yayi ina fatan jama'a mun gane Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu duk waɗannan bayanai in ba ku manta ba sun zo a ƙarƙashin wannan hadisi ne da annabi yake cewa laisa minna man lam yataganna bil qur'ani jama'a mun fahimci wannan to rera alqur'ani lallai dai wajibi ne ka rera gwargwadon ikonka lallai wajibi ne ka karanta qur'ani da tajwidi gwargwadon ikonka amma akwai abubuwa da dama da mutane suke yi na rausaya da dafe kunne da dafe kumatu duk waɗannan abubuwa a takaicen takaita kamar yadda muka fara gabatarwa a jiya abubuwa ne waɗanda suke bid'a kamar yadda muka kawo muka ce ka duba littafin ainihin bakaru abu zaidin mai suna bida'ul qurra alƙadima wal mu'asara bidi'o'in makaranta tun na da har zuwa na yanzu a cikin wannan littafi ya ɗauko shi wannan malami daga al'imamu zamaktari da kuma al'imamu abu hayyan al'andalusi zamaktari a cikin littafin shi tafsirin kashaf abu hayyan kuma a cikin tafsirin shi baharul muhit cewa asalin a zo ana karatu ana rausaya ana haka dama da hagu ko ce wannan asalin aiki ne na yahudawa saboda lokacin da aka saukar musu da waɗannan ainihin attaura lokacin nan duk kiyayen da ke kusa da su sai suka rinka ainihin rausaya suna yin layi shi ne yahuda sai suka gaji wannan har suka kawo daga al'imamu abu zaidin al-tsairawa ne mai risala a cikin wani littafi nashi mai risala yake ba da labarin cewa wannan abu ainihin bid'a ne to shi ne sai ainihin suka ce don haka bai halatta wani ya zo yana kwaikwayon waɗannan abubuwa ba don haka ya ku jama'a da kuke cewa za ku yi karatun alkur'ani za ku yi musabaka za ku yi kaza to karfa ku wuce ka'idar da shari'ar musulunci ta kawo game da karatun alkur'ani jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu wa yaqulu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ko ya kasance yana cewa ma azina Allah li shay'in ma azina wa fi lafzin ka azanihi li nabiyyin hasan sauti wa fi lafzin حسن الترنم يتغنى بالقرآن يجهر به إذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يكي ما أذن الله لشيء babu abin da Allah yake jin daɗin ya saurara daga cikin zantuttukan ‘yan adam shine ma'ana azina ba na izini ba ne babu abin da Allah yake jin daɗin saurare daga cikin zantuttukan ‘yan adam ma azina fiye da abin da yake son ya saurara wa fi lafzin a wani lafazi ka azanihi kamar sauraron da yake linabiyin ga wani annabi hasan sauti wanda yake mai kyakkyawan sauti ma'ana duk daga cikin zantukan mutane ba abin da Allah ya fi jin daɗin saurare kamar ya saurari wani annabi mai daɗin murya wa fi lafzin hasan tarannum mai daɗin rera ainihin karatu da taganna bil qur'ani yana rera alqur'ani ya jaharu bihi kuma yana karanta alqur'ani din a bayyane wannan ainihin hadisi ga shi nan waccan kalma ma a zina din yake qala al-munziri al-hafiz al-munziri ya ce bi kasri zali ayi wa zal kasra a ce ainihin azina ai mastama Allah li shay'in min kalamin nasi wato babu wata magana cikin maganganun mutane da Allah ke jin dadin ta kamar sama'a ila man taganna bil qur'ani kamar yadda Allah yake jin dadin sauraron mai karanta al-qur'ani ay yuhassinu bihi sautahu wato yana kyautata muryarsa da al-qur'ani وذهب سفيان بن عيينة وغيره إلى أنه من الاستغناء سفيان بن عيينة ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai shi kuwa da shi da wani malami sun tafi akan cewa fassarar wancan kalma da aka ce ya tazanna bil qur'ani din nan suka ce ai daga istighna'i ne wadata ma'ana mutumin da yake wadatuwa da alqur'ani ko al-shaykh al-muhaddith al-albani yace wa huwa mardudun wannan ainihin fassara kuskure ce a bar tunkuɗe ya ce ba za a karɓe ta ba kamar yadda yake kaga shi ma daga munzir ya ɗauko wannan magana a cikin at-targhib wa tarhib kenan ma'ana munzir ya ce fassarar kalmar ita ce ma azina ita ce ba abin da Allah ke jin daɗin saurare to waccan kalma ya tazanna bil qur'an malaman da suka ce wadatuwa da alqur'ani munzir ya ce wannan magana kuskure ce a'a shine rera alqur'ani kuma a bayyane sannan wasu na cewa an zo ana karatu alqur'ani akwai surare da za a ɗaga murya wasu surare a yi ƙasa ku dai a hankali kuna da isnadi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam an ba haka ba za ku ta kirkiro abubuwa fa in suna gasa karatun alqur'ani ba a musu akan wannan gasa karatun alqur'ani cewa ya halatta a shar'an ko wata ran munasaba ta kama za a yi cikakken bayani da hujjoji insha Allah ta'ala ma muna da kasar kasar musamman da muka yi musamman akan matsalar gasa karatun alqur'ani muka zo da littafai muka karanta muka bayani a cikin karatun littafin bulugul maram da muka sauke amma abin da nake son tabbatar mana ku yi a hankali kar ku zo wurin gasar nan ku kirkiro abubuwan da ba su da asali kuma kuna ana jin daɗi ana alfahari kuna aikin alkhairi kuma ku zo ku kawo bid'a a ciki bid'a kuwa sharrinta shine in ka shigo cikin abu lalata shi kake baki ɗayan shi ba ta rage miki ma tubti wala tabar la tubti wala tabar ba abin da bid'a za ta tafa a gaba sai sai raga-raga da shi don haka za ta iya rugurguza duk aikin ku baki ɗaya yasa sai ku ji a hankali ku yi iya inda aka tsaye da ku kawai wannan hadisi al-Imam al-Bukhari wa Muslim wa Tahawi wa Ibn Manda sune suka ruwaito wannan hadisi Ibn Manda ya ruwaito wannan hadisi fi tauhid a cikin littafin shi kitabut tauhid na taɓa bayani akan wannan littafi nake wani malamin mu al-Sheikh Ali Nasir al-Faqihi yayi ta hakikin wannan littafi cikin mujalladi uku amma al-Sheikh al-Albani yayi hujja da littafin ne tun kafin a buga shi dan haka yace takarda ta 81 fuska ta farko وقال لأبي موسى الأشعري كما من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يجا وني ببن صحابي من سنة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الله يقارى مش يرجع وانا أبو موسى الأشعري شيني كان الإمام أبو الحسن الأشعري kakan shi ne daga cikin sahabbai asali shi kuma wannan al'ashari da ake cewa ashariya ashariya kabila ce su cikin larabawan yaman sai manzo Allah ya ce gobe mutanen ƙasar Yaman ashariyawa za su zo za su musulunta su ne za su fara kawo musafaha balarabe da in aka gaisuwa sai dai a rungumi juna a kinshina juna a kinshina haka alhamdulillah da su abu musa suka zo sun suka kawo musafaha a yi hannu haka manzon Allah ya yarda da wannan aiki nasu ya nuna falalai to ya zama shari'a kenan to al kabira kabila ash'ariya manzon Allah yake mutane na ne ni kuma mutumin su ne saboda suna da aikin alheri in aka shiga halin wahala da yunwa sai duk baki ɗaya kowa ya kawo ɗan ragowa abincin shi geronka da masaraka sai a tattara sai a raba unguwar baki ɗaya daidai wa daidai don haka manzon Allah ya jinjina musu ya yabe su ya nuna aikin su aikin alheri ne to ga shi kuma lokaci ainihin ya ƙure mana sai gobe insha Allah ta'ala idan mun zo za mu ci gaba da karatun wannan littafi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk